إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke nan unguwar karkada a birnin da magaran yau muna talata shidda ga wata na rabiul awal hijira shekara 438 wanda ya dace da shidda ga wata na sha biyu shekara 2016 yau inshallahu za mu yi darasi na 87 a cikin wannan littafi alwajiz fi fiki sunnatu wal kitab al-aziz a kayan muhara ina son ɗauki wata shubaha wanda wani uwa cikin masu shaurarenmu kuma yakan yi shi ne ya maganar a kuma masu irin wannan tunani balle wanda ba su fahimci ba kira na sunna don ya mun kwarai mai saji kuma da zahi yadda yake tsammanin cewa muna suka imam malik ko malikawa malaman malikiya ba ma adalci Uh, haka wanda bai fahimci ba kira na sunna na cewa na kira ko fikihu ta salaf haka zai ɗauka in yi ji balle wanda yake da wani littayi a hannun shi ya karanta sai ji an yi wani hukuncin da ya saba ma littayin shi ko mazhaban shi sai ɗauka kamar ana sukan malik ne ko wanda yake mana mabiyan malik kan wani kasan ɗauke shuba ga masu shuraren musa gane inda musa gaba ɗan uwa masala ta magana mu kamar aka cewa haza bautanu azim kiran karya ne zalimci ne a ahalin suna maganar sukan malikiya ko imam malik shi wannan wani mai bayani a takaice don na ta kira ya ɗauka da farko daga baya da ya ɗauka iya gaman iya ga wani abu ne ba matsala komi haka ya fahimta an uwa ahalin suna ko da a wata suna ba yadda ahalus suna suke imam malik baiwa hidda wani bai fahimci ba imam malikin kanshi na imam malik iya daga cikin malamai su ne a imama an kadi ba za ka su ne a imata ahalus suna da jama'a su ne ma shugabannin ahalus suna da jama'a kin ka karanci dukkan tani imam malik da tani malaman ahalus suna da jama'a imam malik ina cikin na gaba abinda yake kawo haka wasu 'yan uwa balle almajirai yan uwa sukan ɗauki wasu annan masu da'awar malamci ko wasu masu da'awar malikiya daban suka kwaba a rayuwarsu ko idan muna masa raddi su ɗauka muna imam maliki ko muna malikiya alhali mun yi bayani malikawa akwai malika na hakika malika masu sunan malika na hakika kuma akwai jabin malikiya jabin malika wanda ba na kware ba su ne muke magana da su so da yawa muke raddi muna raddi da jabin malikiya masu waye jabin malikiya wanda ba su fa'inci ba ko ba hanyar imam malik suke bi ba amma ya su dangana kansu ga imam malik daban suka je suka jangulo ma kansu na bida'a da dukkan wani abu na banna ya su su malikawa ne alhali imam malik ya barnanta daga bida'a iya cikin shugabannin malamai magabata masu zayi kan alaka da yan bida ba imam malik bai tare da bida kama dan bida dauka maka cewa shi dan dan bida dan malikiya ne ka dauka dan ya bida a malikiya ce haka wasu ke tsammani yan uwa da warko mu gane cewa abin da yake ka haka nan dokan sabanin fatawa saba ma fatawar imam malik ko malikiya ba shi ne suka ga malik ba imam malik ya karantar da al'umma game da aiki da hujja ya karantar da almajiran shi na hakika wasu ka rayu da shi sun zamana da shi ya karantar da su da aiki da abin da ya tabbata a sunna bai yarda ba ga almajiran shi ga wani ya ga nassin hadisi sunna ta zo ya ce a ni malikiya ne wanda ya haka nan ya saba ma imam malik ibn abdulbar haka imam ibn hazam cikin akam sun kawo maganganun imam malik daga cikin magana ta shahara ta imam malik yana ce inna ma ana bashar usibu wa khutu fanzuru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa kitaba sunna fa khuzu wa kullu ma wafaqa wa kullu ma khalafa kitaba sunna fa tarku iya cewa ni mutun ne nakan yi daidai in kuskure wanda abin sananne annaba suke da kariya kowa na kuskure annaba suke da kariya kowa Allah kare kan kuskure yace ina daidai ina kuskure da haka yace dukkan ku diba abin da yake ra'ayina dukkan abin da ya daidai da kitabu wa sunna yace fa khudhu ku kama ku riki yace wa kullu ma khalafa kitabu sunna faturku dukkan abin da na kawo na fahimta ta alhali ya saba ma qur'ani ko sunna yace ku bar shi kaga malik don zai ce ga wai hadisi ya tabbata amma mu annabi malikawa to nan baba malikin kirki bane ba jabir malikiya ne magana kenan kuma in zamu gano yan uwa wanda yake almajiri ba sai ta wannan karatu zan ba ku misali cikin da tawon suke karantawa irin su risala sun su asala misali da tawon namu nan gida na malikiya na almajiri zai gano da masu su gano suna da suna cikin rudu masu tsammanin sabawa mazhaba suka ne nan mai karanta zama ku misali izziya da risala kowa sai da tawar malikiya kuma da man suna karanta wanda tawon a makaranta ɗalibi ya karanta izziya ya karanta risala a gaban malami amma wani malaman wannan littafin guda biyu wuri da yawa sukan saba wajen fatawa kuma sai nan malikiya kuma kuna karantawa amma ku misali ya kusa harko harko kan babu tahara kan maganin miya maganar ruwa na ruwa na ibada mai risala yana kan fikihun cewa idan ruwa ɗan kaɗan na wanka ko na arwalla idan najasa ta waɗa ciki wannan ruwan bai aikin arwalla ko wanka lalace haka mai risala ke amma mai iziya fa mai iziya ya ce a'a idan najasa ta wada ruwa irin na arwalla ko na wanka ba ta maida shi najasa iya nan matsayin ruwa tsakakake illa an samu wani wanda ba shi ba yahi amma iya nan a matsayin ruwa tsakakake daga littafin malikiya ana karantawa mewa wani malaman suna aiki da nassi suna aiki da hujja in ta zo musu misali shi mai risala ya dogara wata ruwaya ta iza balagar maƙullatai lam yahmil khabas idan ruwa ya kai kulla biyu zamu ce tulu biyu ko randa tulu biyu zamu ce bai dokan najasa anan shi nan iya daga cikin fa'inta ta sunun cikin almajin imam malik cikin malikawa sunun sunun sai ya fa'inci akan haka kenan in ruwa bai kai tulu biyu ba idan wani abu mai suna najasa ya fada ya lalace amma imam malik ba haka yake ba kaga shi mai iziya mai risala ya fatawa da fatawa ta ta sunun amma imam malik yanda mai iziya yayi bayani haka imam malik yake to almau tahir la la nusu shay'un almau ruwa da kake ne ba abin da canza ruwa ko wani dasa ila ya ga abin da ka canza dandanan shi ko warin shi ko kamar shi ko shi ma abin da ke da abin da yake na najasa idan ya bata ruwa ba komai ba kaga nirtayin malikiya mai iziya fatawar shi daban mai risala daban kuma dole da malika ya ce wannan ya saki malikiya mai risala masa ba su kan shi na aiki da hutu da take wurin shi kuma da ke magana mai kari magana ta mai ziya ta kari da sunna misali na biyu cewa akwai masala shahararra za mu gane wai malaman masala guda aka samu magana hudu tsakanin malik da almajiran shi tsakanin malik da ibn qasim da asbak da ashhab wani malika na hakika na gab ba irin na na baba ma me ya masa'alar idan mutum ya zo wani hali irin jirgin iyaka cikin imma cikin jirgi ko wani wuri cikin suluru misali inda babu ruwa na arwalla ba ka da abin taimama duk kashi da ko'ina an haka ba inda zai cikin suluru da ke ɓoye mutum an kama shi a wajen hukuma ko an sa baka wahala to irin wannan mutum ya sami kashi lokacin sallah zai yi cikin asar misali ne ya kama gana cewa wa asaqatu salata wal qada'a ko idza adimna ma'a wa sa'ida idza adimna sa'ida wal ma'a ma'ana magana da cewa malamai sun doke sallah da ramuwa an adimin sa'ida wal ma'a an doke sallah da arama ta ga wanda ya rasa ruwa da abin taimama ibn adim ma sa'ida wal ma'a suka ce babu sallah wannan mai wannan fatawa ce ta imam malik idan ka shiga wannan halin baka da ruwa na arwalla baka da abin taimama to sallah an ɗauke ma baka yin ta yanzu kun baka ramawa sai ibn qasim shi kuma cikin majin malik shi ma na gab da gab ya ce a'a za ka yi ta babu arwallal ba taimama kuma an ka samu ruwa sai ka yi ta so biyu sai asabak shi kuma ke ce a ba a yin ta a yanzu bari za a yi an samu ruwa a rama sai ashab ke ce a za a yi sallah babu ruwa babu abin taimamai za a yi sallah haka nan kuma ba a ramata duk da malakawa ne imam malakai da almajiran shi kai tsaye malaka na hakika to anan mai matsala amma da a saba ko na mai mana magabata suna neman madogara ne kullum illa wani ya kuskure wani daidai duk da anan muna ga cewa hujja mafi kari hujja ashhab ita nasu cikin sahih bukhari akwai ruwa ta tabbata na sahabbai sun shiga wani halin kayan a dauko aiko taimama sun shiga halin babu ruwa babu abin taimama lokacin sallah yi suna can suna neman wannan sarkai sahabbai suka yi sallah babu taimama babu ruwan babu arwallah sallah suka yi kuma za annabi ko annabi ko mace masa koyi ba ya tabbatar da abin zakai kenan kaga anan magana ashhabu cikin malikiya za mu ce mu ta muka maka dogara da ita kuma da ta muka hujja ita sai zama to ne shi da kenan magano wai malikiya ta hakika ba jabon malikiya ba dan kullum muna magana jin malikiya magana kashe ta karshe misali imam malik rahimahullah ibnu wahab imam bahaqi ya rawaito ruwayal cikin tashi sanan kubra ne da imam bahaqi ruwa da yake cikin ta imam bahaqi wani ibn wahab ke ya ba karuwayar cewa wani ya zo rata imam haƙi ba imam malik iya karatu a makaranta sai aka mai tambaya kan tsetsehe ya tsotsin kawahuwa a arwalla ya ce a wannan bai hakowa ba ba ɗora kwashi ba mana kama ba da ke ba hayan shi ba malik ya ture shi shi ya ce bayan a cikin taro an taru ya ce daga baya taro ya rage he larba ya zo kuce imam wannan abin da wani fatawa da kai wata ba tsaye ya tsotsin kawahuwa ina da ruwaya a kanta ya ce ba ne ta ji ya kame ruwaya an wani an wani isnadi ne ya ta isnadi mai kyau na tabbatar da tsaye ya tsotsin kawahuwa cin arwalla shi kenan ce ana koma makanta an tambaya sai imam malik ya warware waccan yanzu iya ba da amsa da a tsaye ya tsotsin kawahuwa ba fata wada wada ba a kan yin shahadar shi amma a majin ya gauna ba ma malikin kashe ya komo ya komo ya warware ya aiki da abin da yake cikin sunna yan wannan shine an wa hakikanin malikiya amma cewa malika na mu suka ce maliki maliki malikawa ne komai su jam'alo su jangara malik wallahi ba cikin malikawa bane ba wallahi na ba inda malik ya dare da yawa malik da da musu bulala Allah da musu bulala wallahi malikawa malikawa bane ba kudi ko suke suna cin kasuwa ne sun san ana malakiya ake su mu malakawa ba ta malakiya kurin al'ada ce da bid'a suka goyi ba kurin suke dewa dewa cikin masu wannan magana yan goyon ban al'ada ce da su kulle da shirkar komi ba wani bai ya ce mu malikawa da ka ya ce ka suki malikiya to irin wannan suke ɗauka mutane mabiya a mu muna suka malik a mu suka malik ba kuma yin wa da na biyu ka bincika da tari a ina aka yi wani zama a wata shekara ka ɗauka daga abu hanifa imam malik imam shafi amr bin hanbal a wata shekara ka bincika tarihin wa ka bincika tarihin duniya ko ina ka bincika a ina aka taba zama wa'annan malaman suka ce ku zo mu yi malikiya mu malikawa ne kunun a ina ka taba yi man taron ku zo mu malika ce ku zo mu malikawa ne kunun mu malikiya ko imam abu wani ba ce ku zo hanafa mu hanafa hanafiya zami ko shafi duk wannan ba wani malami da ya zo ya zamana wata rana kowa ya ce ma ya ce ce ga maka kama ka kuma su ce kuma su shirme ne ce ka maka inda aka rubuta hadu su ce ku yale su shirme ne a ba shirme ba ya baka hujja babu in wa mai wani malamai magabata wannan malamai magabata wanda Allah ya yawa ilimin su albarka suka ma duniya hidima ta addini kowanne yana da almajirai ne abinda ya karanta sana addini inda kurin almajiran wannan ke da yawa sai su karantar da abin da yake hannunsu har ma abin da wasu ke hudu a yau a imam malik an nema ina wasu ke tsammani kamar su misali halifa haruna rashid haka abu ja'far mansur wannan su na wace zamanin su shugaban duniya ko ina duniya musulmi babu inda ba mulki su ba mai mulki su suke mulkin ko ina wannan khalifofi sun nema su kawa hukumci duk in suka mallaka gaba daya ba a fi yin kowace ta imam malik kun malaka abin yawa kan malaka yana da rai malaka ce la ba neman suna ba yake kuma gaskiya ke bi malaka ya tsaye da mai ruwan miya ya ce bayewa wannan sunna tana nan a hannun mutane ni abin da sani nake karantar da shi sauran suka yawo ruwa da yawa sabai sun yawo a garuruwa da yawa sun tayi sun ko abin da sanan ne sabai sun yi cikin duniya ko ina ya ko ya karanta da abin da sani shi kenan ya ce yana wa malaka ya tsaye da ruwan miya abin wannan ya hana an yi kuri har sau biyu hana to zai ayace mutum ta muwa da malika ne ke ga imam malik karantarwa wani malik kuma sun ga almajiransu abin da yake kitabu suna shi ne kuma ka ce magana na imam shafi'i ya yi karatu a hannun imam malik wannan mawatacin gaba ɗayanta a cikin ƙasa da wata guda duka duka ya mata fit ya hadace ta gaba da imam shafi'i a gaban malik shi ma majin malik a gaban malik ya ce ta amma da fatawarsu shi ke akwai ba malikin da ke shi kai ka sama wai malikin ya ce imam shafi shi ba zuwa ya ware ba ya ce ku zo ku yi shafi'iya a hatta misali imam shafi'iya ce wa imam ahmad duk da ya dara shi ya ce ahmad ka haini sanin sunna da mutane da malamai na hadisi kai zani ya tattara nan ce duk inda kaga ruwaya ka same ta ko tamatumin madina ko kufa ko basara maza maza ka sanar da ni ita don me yake ta sai abu hadiwa suna ce ma almajiransu kakka rubuta ra'ayina kakka rubuta ra'ayina ne ka rubuta ni kuna kuma na bar shi gobe haka imam mam abu abu abu abu ba kace ba kakka rubuta da abu komai komai da kace ma abu ne ba ce ce kakka yi da iyawa ka rubuta wani ra'ayina ni kuma gobe na bar shi na samu hujja na bar shi tun ra'ayi na kawo ka rubuta imam abu hadi ba ce ni kuma na komo na ga nasi ya bace kace ka tafi ya ce kakka rubuta kuma dan haka wa'annan malamai abin suka daura al'umma kan shi aiki da hujja kuran don ba mu soki malikiya ko imam malik abinda ake suka mutumin da iyakan mazhaba za a kame nassin hadisi ya tabbata daga manzon da Allah ya aiko ya ce a mu malikawa ne ko munan shafa'awa ne shi shi imam sha'rani ne sai ki cikin malamai yake cewa jama'a wanda za a kame sunna ya ce mu mazhaba ya ce kaddara manzon Allah yana raye ta wani ce maka ga maza da ce maka ika zaka ce mishi a to duk ɗaya ne ko da bai raye wannan bin suna shi ko bayan shi wajibi ka bita zama ka misali abdullahi bin abbas kan mas'ala sananna ta aikin haji aikin haji akwai saɓon wajen malamai wajen kalmar wajen umar da abubakar da umar suna da wata fahimtar cewa ba a tamattu'i mai tamattu'i irin da muke ne a je umara a yi umara a ajiye kuma a yi haji ba a yawon suka fahimta ba samun ciki na cikin an ba amma abin da kowa sun mashi sabai an tabbatar kama abin an ƙare cewa manzan Allah umara ya ba da hujja ya ba da dama ta matu'i sai akan haka suka bar duniya wannan fahimta sai wani isko abdullahi bin abbas ya mai tambaya akan cikin wani rawar ta fata musul imam muhammad ruwa ta fata kan haka ya kira abdullahi bin abbas tambaya me za ka ce akan tamattu'i cikin aikin haji ita wannan sunna ce sunna ya tabbata sunna ce suka ce a abubakar da umar sun ce ba a yi kuma kai ka ce ana yi ya ce subhanallah ya ce yi shi an tsarki zai alaikun shi zai sama mana abin da na ruwayar cewa an kusa an kusa ina tsoro an kusa muku ruwan takwaran kwata daga sama ina tsoro a muku ruwan dodu daga sama na azabar Allah ci ina ce manzan Allah ina ce manzan Allah ya ce ka kare ka kama magana Abubakar da Umar ina ce muku manzan Allah ya ce ka kama magana Abubakar da Umar ya ce wannan girman wannan maganar a ce maka ya ce in ce ina ce manzan Allah ya ce ka kawo magana a wabakar da umar ya ce wallahi ina tsoron a muku ruwan duwatsu na azaba to dan wa ta iya tsoron a muku ruwan duwatsu na azaba dan an kawo magana manzan Allah ka kata a wabakar da umar dan wa ina ka kata wani kasa da su a wabakar da umar a wannan al'umma su na farko amma bin abasa ta iya tsoron ai ruwan azaba ruwan takwadan kwasa ya ce manzan Allah ce an kawo ta a wabakar da umar kinan ba maurin bane ba an ce annabi ta kama gana wani domin nawa za su ce annabi ta ce maka amu malikawa ne kuma alhali magana ba mata malika ce dewa magana ta ba malika ce ita ba kullum wadda yake haka abdullahi bin umar shi ma ya bar irin wannan fatawa kaga ce ai babanka babanka ya ce ba haka ba ya ce kai jika uba na ake biko annabi ya tattace ba ya ce ko da mishi sai na ce wani bata kace mun babana babana ake biko ko annabi ake bi in wannan shine maganar magabata na kenan ba ma suka maliki akwai ma malik subhanallah ba ajin bane ba amma muna magana kan jabin malikiya ku muke kira da masu karatun malikiya su fahimci inda ka sa gaba ko kana kan wata fatawa ko ta da malikiya in ka zo inda ka samu nasi na hadisi karar ya zo ya saba he ka ajiye abin da yake wannan littafin naka he ka yi aiki da sunna shine malikiya ta kwarai yan hata kin daga yanzu ku gane ba ma suka malikiya ba wani aibin mun ita muna so ne a yi aiki da abin da ya tabbata a kitabu suna kuma ita ce hanyar ta malikiyan sauran dukkan malaman gawa dukkan malaman kowane malaman kowa kiran da yake kenan ba mai tashi wannan kuma abin da kasa ka gani kasa kaza wuri kaza a ce malikiya har ma kuma su ce ai mutanen yamma kamar nasan qur'ani mutanen yammacin ruwa malikawa mutanen gabacin ruwa shafa'awa gusumcin ruwa hanafawa kaje ta hira kuran kake mai tambaya ga ta malam na wata bala'in majiri wanda ga maka ce a ina aka rubuta wannan magana aka ce mutanen ba ruwa malika ne a aka yi imam malik in ma hawai za a yi haida a ce mutanen madina ba da ba ruwa ba sai imam malik bai tsallako ruwa ba wanda ma tsallako ruwa ba mu shafi'i ne rahimu wallah shi ne tsallako ruwa har ma ya mutu a masar afirka inda ma har za a aiki da ba ruwa ta yi hamsa mutum shafa'on in za a aiki da ba ruwa ta zama to shafawa da haka babu wata kurin abin da kuke gani an samu wani lokaci wannan misali masu imam malik sun ƙetaro afirka sun rayu a masar sun shigo magarib arab sun shigo magarib an suka karantar da mazhabansu shi zaka ta yi ƙari a nan wajen ta yi ƙari a nan ƙashin afirka don sun yi jihadi da sunan kantar da addini sai abin ya yawa nan kuma aka samu wasu wurare wasu sarakuna sai su ce ba a kowane karatu yau ne mazhabar yan baya abin da ce ma imam malik ya hana ya samu wasu suka yi sai ku cika ce a nan wani abin ya mamaye zan wasu zaka je ta kasa ka ce wai maliki abin shafiya ko ambaliya sun mamanta da sun mamanta da haka kullum suna aiki da kitabu sunna wannan shine muke kira kullum wannan tana muna karanta a tafiyin fiqh salaf shine aiki da abin da ya tabbata a qur'ani ko sunna ko da kana kamata mazhaba abin da ake sukanka barin sunna ta tabbata ka ce ga mazhabata ka bar mazhabar taka imam malik a can kai a can Allah shirye da mu kenan masu jin karatun musu gane mu ba mu suka wata mazhaba muna da kira kan kitabu sunna kuma na shine hanyar magabata na kwarai duka a karatun mu na 86 na alwajiz yace kenan satin sama mun dan fara karanta baba muka tsaya za mu tashi جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه حلتا mai aikin haji in ya zo labbaika lahum hajjan ko umara ya sa wani sharadi shi zama ambata ana ta ta samun yi bayanin wani fa'idar dan a cikin aikin haji idan ka ɗauko harami na aikin haji sai ka samu wani cikas wanda ya kasa ka kasa ida aikin haji to wani abu na yanka na hadaya ya kama dole ya yanka dabba to amma wannan sharaɗin iya ɗauke maka wannan abun ko da ka samu cikas yankan dabba bai kama ka sai dai idan baka yi ba hajjin farilla za ka dawo daga ba ka yi ta ma ba abin da ya hauka amma idan baka wani sharaɗin ba ka samu matsala ta rashin lahiya ko na kariya da ka kasa aikin haji to ko baka yi aikin haji ba dole sai ka yankan dabba in dai ka ɗauka harami baka sarke ba shine maganar yanzu sai ruwaya da zamu kanta da Imam Bukhari ya rubuto Muslim ya rubuto an Aisha qalat دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على دبعة بنت زبير فقال لها أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجع فقال لها حجي واشترتي وقولي اللهم محلي حيث حبستني أشهد كيف الله بعد شوى من زال الله صلى الله عليه وسلم ياشق وجن دباعة بنت زبير سي يتشي متى أردت الحج كنا نيل حج حج نه ta ce wallahi na rantse da Allah la ajidni illa wajha ni ban samu kaina ba illa ina cikin rashin lahiya mana ba za ta iya ba ta ta samu kasawa tana da matsalar rashin lahiya kenan ka aje ta doka ta kasa sai ce mata hujji wa shtarati ki hajinki amma ki kawo sharadi mai sharadin ya ce mata kuli ki ce Allahumma mahilli haiz habastani ya Allah wurin kenan karshen aiki na inda ka tsare ni inda ka tsare ni bakin nan ne kenan kenan eh a ina ta samu cikas dama nan bakin bakin abin ta kenan in ta ida fanima idan mata ida ba duk inda ta tsaya shikenan haka ya karantar da ita sai ya ce fa man ishtarada dhalik فإنه متى حبسه شيء من مرض أو عدوم أو غير ذلك تحلل ولا دم عليه تدون وندي wannan sharadi fa innahu mata habasahu shay'un min marad aw adun duk lokacin da wani abu na rashin lahiya ne ko makiya ne aw gairi zalika ko dai ma wani abu wanda ba wannan ba da ya ambata ya hana ka tahallala wala dam alai sai ka warware haraminka kun babu wani yanka da zakai ya ce wa mallamai sharit fa innahu idha hubis wanda bai sa wannan sharadi ba idan wani abu ya samu cikas aka tsare shi lazima hudamun jini ya hau kan shi ta yayanka wani bayan da nake nan ya ce qalat li qawlihi ta'ala fa in usirtum fa masasa min hadai in aka tsare ku ko kasa cika isa aiki sabiki aikin haji to abin da ya sauka na hadaya hadaya abin da sauka daga rago dai zuwa raƙumi zuwa dai abin da ya sa baki abin da Allah hore maka ya ce walhadiyu la ya kunu illa min na'am ita hadaya ba a yin ta sai da dabbobin ni'ima su ne al'ibir walbakar walakanu su ake nihe da su za'i ya ce fa'inta sarat shatun ajiza'at in ma ka samu ɗan ragonka ko ɗan akuyanka ko akuya kada ya ce shatun da wani asauna abu suna ciki dai akuya ce ɗan akuya na timki ya ce rago ne ka samu ɗaya wanda ya kai sai ka yanka ya isa amma wannan ƙatu wal baƙaratu aula bil ijiza amma inda hali taguwa ko raƙumi za mu ce da saniya sihi an sun samu fa'in lamai ta yassar alhadiyu in ba a samu damar yankan ba babu halin yanka ko ne to anan sama ashata ayyam qiyasan ala mutamatti idan mutum hadiya anan sai kai azumin kwana goma yanda aka dora ma mai tamattu'i hadaya kai ma kina ka dora maka azumin kwana goma inda babu dabbar yankawa wani shine karshen wannan sharadi na mai harama sai dogon hadisi sai baban khudhu wa anni manasikakum hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hajjin da annabi hajjin da annabi sallallahu alaihi yayi haji ta zo an tura ya tura amma shi bije ba da ke cewa hajjin bankwa na hajjatul wada ko hajjatul islam ko hajjatul tauhid da ita ce hajjin bankwa na a yi manzan Allah ba hajjin da ita ɗaya ce sai wannan sunaye saboda a nan ya rinka yin karantarwa kuma ya ce la'alli la'alƙakun ba da ami hada khuzu manasikakum anni la'alli la'alƙakun ba da ami hada haka ke ya ce ku ɗauki ibada ku daga hannuna ku koya ku ga yadda nake ku koyo domin ina tsammanin ba zan ƙara gamuwa da ku daga bana ba daga bana mun ƙare haka ke tsammanin kuma haka yi wakana duka ba wannan kwana kwana 80 da ya tsari duka ƙasar wata uku to wannan hajjin ta ce hajjin musulunci wanda ita ce an tsaye da zuwa duk wani mushriki an hana tawafi kan ma mushriki kusance makan gaba daya ma haramin gaba daya balle ma har a samu matsala ta a game da shi to wannan ruwaya da zai kawo a nan wannan babu da zai hadisin Jabir bin Abdullah shine mahi tsawon hadisi da aka kawo na wani sahabi da ya zo da aikin haji tun daga farko har ƙarshe ba cirewa shi na hadisi guda ɗaya din da ba hadisin mai tsawo wanda ka haji ta kakata annan kamar shi wasu malamai sun yi littafi na musamman kan wani hadisin shi ne kenan zai rutu ruwa ta imam musulmi kuma ya ce hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ta khudhu anni manasikakum ku amshi aikin ku na haji daga wajena kida ku ga yadda nake ku yi yace rawa muslim bisanadihi an ja'far bin muhammad an abi qal دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيدي إلى رأسي فنزع الزر الأعلى ثم نزع الزر الأسفل ثم وضع كفه بين بين بين ثديا بين ثديا ثديا الثدي نونو من الثديا وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شئت جعفر بن محمد كنا نجيك سيدنا علي جيك سيدنا علي me aka ce ɗan jikan ali ne da ɗan muhammadu bin ali bin hussein ɗan muhammadu ne muhammadu shi ne jikan sai da na ali ya ce da muka ya ce na shiga wajen jabir bin abdullah kinan sun je aikin hajji ya ce sai shiga wajen jabir bin abdullah ce mun shiga dai wajen jabir bin abdullah sai ana shiga ɗaya-ɗaya ana shiga ya tambaya wani wane ne wani wane ne ya tafasala an alƙawun iya tambaye wannan kuma wane ne a wane ne wannan wane ne wannan wane ne ya ce hattan ta ilayya har aka zo kaina sai da ya tambaye ni faƙul sai na ce ana muhammad bin ali bin hussein ni ne muhammad kan jika sani ali ni ne muhammad dan ali dan hussein hussein dan ali ya samu dan shi ali sunan baban shi ni ne muhammad bin ali bin hussein fa'awa biyadi ila ra'si sai me ya ka hannun shi wajen kaina taba kaina kamar kan yaro haka da ya hannun shi a kaina fanna za a zirri la'ala kamar mace buto abinda haka riga kamar ta alkeba riga ta ji gamuwa haka sai ya hudda buto kin magamar riga ta sama tawa ya hudda ta ƙasa tawa ya ce sun mawada a kafahu bayan sadaya hada abin ina ne zo doriya ba bayan sadaya ba sai ya ɗora tayin hannun shi a saman nono na guda nan saman kirji na ya ɗora hannun shi na an ce irin abu ne na kamar tausayawa da talattuf da ake ma mutum ko yaro a lokacin nan ya ce marhaban bika ibn akhi marhaban kin ga dan nan uwana jabir bin abdullah abdullah bin bin haram ai washi tafiya ce washi shi ma ai washi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kamar fami zai ce dai yace marhaban bika dan dan uwana yace wa ana yau izin gulamun shab a wannan lokaci ina yaro matashi ina yaro matashi abin yawa kana faƙala ce marhaban bika ibn akhi marhaban marhaban shin kaɗan nan wana ya ce salam ma shi it amma an bashi dama ka tambayi da'awar su ka tambayi komi ka tambayi abin da kake so ki da mai kowa tambayi abin da zai wuce shi tambaye shi abin da yake so ya ce fasa'alutu wa a'ama wa hadda waqtu salah ya ce na mai wannan tambaya a lokacin da jabir ya makabci abdullahi bin jabir ya makabci ya makabci a lokacin nan kan jabir bin abdullahi ya makabci lokacin nan ya ce wa hadara wa ƙasar kuma lokacin sallah ya yi dai lokacin sallah ne faƙama fifin sajatin multaifan biya a nisaja nisaja ya tashi cikin iya da wata mai nisaja rigar saƙi faƙama fim sajitin multaifan biya sai ya tashi cikin wata wani zane wanda yake mace wanda yake zaƙaƙe ya lullaba da wannan zanen kullama wada'aha alaman kibi raja karfa ilai nisa gari bai iya dora in ya dora sai komo saboda karami ne bai iya shiga daya in ya dora sai komo saboda karami ne wadida'u alamu ala alal mushidab kuma a lokacin da mayahin shi ridakin shi na sama kenan na yaka ce iya ya rata ya shi a jikin wani mishi shafa kama a ce abin rata ka abin rata ka ne kare yanzu ke gama haka ice guda biyu ake rata ya kamar da kita wani abin rata ka ya rata ya a takaice mayahin shi a jikin wannan marataya fa sallah bina ya zo dai mana sallah dama lokacin sallah ya yi faƙulut yanzu bayan kenan an yi arola an yi sallah an ƙare sai na ce mishi a khabirni an hajjatar su da salama kaban labarin hajjin an hannun salama kaban labarin yadda manzan ala ya hajji kaban labarin hajjin shi sallah salama faƙala biya yadda fa'aƙa da tisa'an sai nan faƙala ma'ana fa'ala ne shi faƙala na fa'ala sai ya haka da hannun shi fa'aƙa da tisa'an sai ƙullin tara nan kalma ce wata laraba suka yi wata ibara na lissayi mai aƙa da tisa'a sai ka riƙe nan haka sai ka yi haka sai haka ta wadda kamar sun ne sun yi na lissayi ya ce da ya ƙullin tara ya ce ya ƙullin tara da hannun shi gina ya haka ya gwada kenan ya gwada ya yi jimke akwai masu caka a ce ayyuni akwai wanda ba sabu ne bai na ku a takaice ya gama ya tsashi guda uku da wannan hinsar binsar wusta ya tsa ta karshe da zuwa ta tsakiya ya yi gama su a jikin tayin hannun shi sai ya bude mazagiya da babban yatsa shi ne mazagiya mazagiya ba ko wace manuniya manuniya mini nuna na sa ka ta ta sababa mazagiya ce kuma ce mutum ce manuniya kyau manuniya ko mai tasbihi musabba sai kenan ka daga ya tsaka babba da manuniya kuma ka rike sauran guda uku shine akar ta sa'a yace annabi sallallahu alaihi wasallama he da ya zamana shekara tara he faqala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makata tis'a sinin lam yahujj annabi sallallahu alaihi wasallama kenan bayan hijira he da ya zamana shekara tara bai hajji ba ثم أذن في الناس في العاشرة الشكرة تقوم سي سنروا أقام قوة أقام قروروا يأك قروروا يسنروا cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajj bana manzala zai haji bana manzala sallallahu alaihi wasallam haji zai bana bana manzala zai haji da aka sanarwa ko ina aka yi shaida ko wani kuskure zai zo annan ne san zai zo ya aika ce abu da zai haji ya ce dalilin haka faƙadima na madinata basharun kathir kulluhum yaltamisu an ya atamma bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya amal mithl amalihi yace ai jin haka madina ta cika da dan mutum ta cika da dan mutum kuma duk wani mutanen kowanne ya tamis a ta kowanne nema yake ya yi koyi da manzan Allah salama ya koyi da manzan Allah ya ga abu ya aiki ina manzan Allah shi da abin kowa yake so a yi da shi an taru kowa ya so ya yi koyi da manzan Allah salama ya yi irin aikin da ya yi kullum ya tamis a ta bisulun sai salama wa ya amala misal amali kowa ya san ya koyi da manzan salama ya aiki irin na shi shi sa kenan aka cika tab ya ce fakarajina ma'ahu maka huta daga madina tare da shi salama hatta a taina zalhulefa har muka kawo zalhulefa wurin miƙaci na mutanen madina a nan fafawar da ta asama binta umais muhammadu bin abubakar asama binta abubakar a nan naƙuda ta zo a waje ana hanyar tahiya ta ayi muhammadu bin abubakar asama binta umais wacce asama binta umais matar ja'afar bin abdullah ja'afar bin abdul talib kai bin ja'afar bin abin abu talib ba bin abu talib ja'afar ba wani sai na ali wani sai na ali wanda iya ce suka yi hijira tun annabi iya makka kun bai dawo madina ba hiba manzala ya zamana shekara wajen bakwai a madina bayan hijira shi iya can iya da awa a ethiopia garin habasha jafar ibn da labarin da irin jihadin da ya kokarin da yi to jafar ibn talib da ya rasu iyar mata a sama sana diya da ya rasu abubakar almeta sabana a yanzu muka dauki wani abun ga matsalacin ka an wata abokinka ko mata na kusanka abubakar ya almeta to ya almeta wannan wuta haji ta kama dan sha ya rasu a shekara ta tara ko ta bakwai aka a shekara ta takwas aka yi mota takwas ta takwas aka yi mota aka yi mota kenan shekara ɗaya ne shekara ɗaya ne zuwa biyu ta biyu dija ta ayu ta sami muhammad na abubakar bayan abubakar ya rasu ba ta arma ali nan wani ja'afar kuma ta kuma hannun ja'afar hannun ali kuma shi mata ayi mai ɗiya shi wata rana kamar da cikin suru salama ya kawo wani kisar tsakanin turkiyar a wajen turkiyar ta armi gwarzaye na ƙwarishawa ga ja'afar ga ali ga abubakar sai tana gidan sai tana ali sai kasan yaro kullum da ubanshi babana sai tsakanin ɗan ja'afar da ɗan abubakar da ali sai ake alfahari cewa babana shi naka kan yaro babanshi babana kai babana kaza kai da babana kaza amma a rigimar ta wakana tsakanin ɗan ja'afar da ɗan abubakar ne kowa iya shi baban shi ya yi kowa shi ya bashi wani ya bala kowa ya baban shi sai su sai da ce ki musu hukunci ke ce wasu kuma ke amma kowa a cikinsu ko wasu ta amma kowa a cikinsu ki musu hukunci eh ta raba gardama ta ce bin gaba wani matashi cikin matasan ƙwarish kamar ja'afar haka cikin latijawan ƙwarishawa ban kama abubakar ba ya ce kin daidai da haka cikin ibrahim da kin mahaushi duka yanzu kiran ba su ci kowa ba kowane ta yabe shi kuma yara kowane an bashi matsayin matsayin uban shi shi ka shi kenan ba ya ce kowane ta yabe shi ta ce cikin matasa ba ta kama ja'afar ba haka cikin matasa ba ta kama abubakar ba to kina asma kina asma bint umais anan Allah mata kina Allah mata ta ayu ta hidanta Muhammad za a huta wannan kina aikin haji fa arsalat ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna ta ka ta ka annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ya zai na ayu ta ka kina ta cikin taro ta ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma ya zai ya zai yi da wannan hali da na shiga sai ce mata iktasili wa tasfiri bi thawbin wa harimi kurin da yaba wasa yace kurin ki wanka wanka wannan ce wanka ne tsarki ba na waye kare jini ba ki wanka kuma ki kunzugu kunzugu ya yar ba san kunzugu ba ta kunzugu abin da mata suke ka yanzu a samu kalisan da wani abin koton da mata suke masu haila da zane ake samu ya samu tsumma mace ta kulla kamar ta wani wani karamin wando a ciki don ta sa ta kare jini jinin hala iya zubowa yanzu an sa kalisan da da koton yanzu shine kun ake yanzu kenan da kawai wani abun za a sa dan a tsare jini kurin kushi ne na yara kushi kan yara mata suke yi suna jini kenan ki sa kunzugu kenan ta sa tsumma wanda zai kare mata zubar jini kurin kenan jinin nufasi ya zuba amma ce mata kurin kuma wa harimi ki niyyar aikin haji kawai ya karantar da kai ashe haila da nifasi ba sa hana haramin niyyar aikin haji haka aka yi yace bayan haka fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid manzon sallallahu alaihi ya salla a cikin masallaci na zulhulaifa thumma rakiba alqasawa ya hau dabbashi alqasawa da ya hau hatta idha stawat bihi naqatu ala albayda ya da wata farfajiya wannan hili ne ko tudu za mu ce a wurin zulun laifakin ya da daidai wannan daidai bai da wani wuri ne da zuwa nan ba wani zuwa su kun zagi ne sarar su ya da daidai bai da daidai nan da ya zo taguwa ta tsaya daidai bai da jabir ke cewa nazartu ila madda basari bayna yadayhi min rakibin wa mash wa an yamini mithla zalik jabir su iya bin shi da abin nan ka kuma cewa nan ya so baka yana manzala aikin haji a gaba gaban ka akai wani abu ne shi baka labari tun fitowa yake ba labarin tun farko tun dan ban aikin haji yanzu da an zo wannan wurin manzon sallallahu salama ya nafila shi a cikin masallaci ya zo daidai bai da anan yace sai na diba nazartu ila madd basari bane dai jabir ce na diba iyakar ido na duwa dan tudu ne hiri na tare ne na diba iyakar ido na ya ce kan ɗan sama kan ɗan ƙasa kowa ya ce haka wa an yami ne zarka dama ke nan diba gaba da baya dama da hagu ko ina kurin ɗan mutum ne kurin ɗan mahaya da ‘yan ƙasa kowa ya zo an cika wurin yakita yakai da shi kan taru ne mai yawan gaske sai ka ce mutanen sana da yawa ce dubu ɗari waye shi ne kurin tare yana da yawa ce ya ce aka zo daidai na ya ce wannan taro iyaka ido na dama da gaba da ba dama da hagu wa an yamini misal zalika wa an yasari misal zalika to min khalifi misal zalika ba ya ce a wannan hali wa rasulullah sassan bayana a zuhurina wa alai yanzu qur'an ko ya arifu ta'awilahu wa ma amila bihi min shay amila bi sahala bi tawhid yace wannan abin ya wakana manzana sallallahu alaihi wasallam iya cikin qur'ani na sabka gare shi ya san ma'anar alqur'ani da haka isa ke muke muna tare kuma tare shi idan ya ga maka cikakken aikin hajjin da aka yi da mu aka yi manzala yana raye qur'ani na sabkowa ya san dukkan abu ana abin da qur'ani ke karantarwa wa ma amila bihi min shay amilna bi duk abin da ya aikata hemi a wannan hali a daidai bai da fa halla bit tauhid sai daga murya da kalmar tauhidi na ma'anar magana kalmar labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم ita ce talbiyyar da nan mai da ya ce fa'al bitawid saboda kahin nan akan zo wannan wuri da mushrikai da musulmi mushrikai na talbiyya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka wa ma malak irin tuda suke zuma Allah amsa kiranka ya Allah ba ka da abokin tarayya sai abokin tarayyar da ka mallake shi da abin da ya mallaka kenan akwai dai kenan akwai wasu abokan tarayya amma sun yarda su abokan tarayya tasu din bayan Allah ne da suke da abu suka mallaka na Allah ne amma da ana ganin kai sai dai an gama Allah da wani sai an gama Allah da wani haka suke talbiyar su sai to anan manzo Allah ya zo ya talbiya da tauhidi kenan talbiya ta hakika ta tauhidi wanda ba shirka a cikin ta ita ce labbaika allahumma labbaika ya Allah na ce labbaika kamar amsa kira bayan amsa kira kenan kada nan kullun da'iman wajen amsa kiran shi labbaika amsa kiran ka ya Allah la sharika lak Allah ba kada abokin tarayya labbaik na amsa kiran ka ya Allah innal hamda lalle godiya ko mu ce yabo godiya wa ni'mata laka mulk da ni'ima laka sun tabbata gare ka wal mulk- mulki ya tabbata gare ka kayan da godiya da ni'ima da cikakken mulki sun tabbata gare ka ya Allah la sharika lak Allah baka da abokin tarayya wannan shine cewa fa halabi tawhid daga murya tauhidi shine kayan talbiya kenan ta kuma bayan da ma san labeka ta magana haji anan da wannan kalma ta talbiya yace wa ahalla nasu bi hadha alladhi yuhilluna bihi mutane su ma suka yi irin wannan talbiya wadda suke ita ita suke yin talbiya falam yarudda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihim shay'an minhu walazima walazima walazima zo zalama talbiyatahu kenan wasu sun ka dan kari zamu ga a gaba wasu dan karin kalmomin talbiya annabi dai bai ce kowa komai ba wasu na kabbara suna talbiya haka akai tayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai da ma kowa komai ba wani iya karin shi wani iya yi ya tabbatar da abinda kowa ke yi bai mai dama kowa komi ba shi dai maza Allah ya lazimci talbiyyar da ya fara ita yake ta yi kada jabir radiyallahu anhu ce wannan abin da ya wakana lasana na nawi ilal hajj kowa a cikin lokacin nan kurin ba mu wata niyya sai niyyar hajji kadai ke ba maganar niyyar tamattu'i umarar hajji haji kuma kai niyya ya ce hatta idha atayna albayt ma'ahu lasna na'rif al-umra ba musamman muka magana umra ma wai umra a haji kurin muka zo ba musamman wata magana umra ba kurin haji zan muna cikin wannan hatta idha atayna albayt ma'ahu istaslama ar-rukuna faramana thalatha ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام nan ya ce da muka zo ka'aba shi na albait ya na iso gaya maka nan abinda aka yi a wajen aikin tawafi zai gaya maka abinda shi aiki shi ne anai sai kamar ce magana zai dasa maka abinda yawa kayan aiki da kodin su an muhimmi yanzu an zo ka'aba da muka zo istaslaman rukuna ya sumbanci rukuni ko ya shahi rukuni na mace wurin shan nono ko wurin hajjar asawad shi ne wurin hajjar asawad na ne fara shafa don daga na ake fara ɗan ba na tawafi don akwai taruwa ce bai sumbanta shi wani mamanta sanda ya kame kawa ya kewaya bai hannu ma bai tabuwa kenan ya shahi rukuni faramala talata ya yi sassaka gudu-gudu ya yi waya uku da gudu-gudu wa masha arba'an kuma sauran hudun a kewaya bakwai uku gudu-gudu hudu tahiya haka samfil tahiya ba wani gudu-gudu da ya kare wannan a makaca da ya kare wannan tawafi da kewaya bakwai ya kare kewaya bakwai shine sun nafaza sai zarce ila makam ibrahim alisalam na ce makam ibrahim wajen wannan dutsen da ibrahim salam ya taka ya yi alama kawon shi wajen aikin ginin ka'aba sai zarce wajen wannan makam ibrahim da ya je karanta wata min makam ibrahim musalla da ya nihita abinda karanta faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait da yazo sai sai maqam Ibrahim tsakanin tsakanin maqam Ibrahim da Ka'aba kenan sai ya sa ta a gaba ga maqam Ibrahim gashi ga Ka'aba fa kana abi yaqul nan shi mai bada labarin shi Jabir bin Muhammad kan kuma ce ko yake ba labarin baban shi wani labari ko ya ce babana yake ce mini wala alamu zakarahu illa nabi salama wannan abinda babana ga mini ban san ba da cewa ya ambace shi daga wajen abinda kenan abinda manzala ya aikace ke ciki abin da ya labari ga wani abu da ya wakana wani abin da ya ga mini tabbas ina da masalle cewa shi ma ya wani abin ya dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam me ya wakana a wannan wuri a makamin ibrahim yace kana ya qara'u fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa kulli ahlul kafirun anan ya karanta a raka'a biyu da ya karanta ya karanta kuliya a raka'a ta harko da ulhuwallahu a raka'a ta biyu don na shi ya ce kun ya karanta makonin ulhula da kuliyar kafiruna amma a raka'a ta farko kuliyar kafiruna tarwa ta kawo a ta biyu ulhula ad kenan ya karanta waɗannan surori a cikin raka'a biyu da ake bayan tawafi nan mai ci kai tsammanin da akwai wani abu da ya kasance a nan ba karuwa ba wurin wurare da an kawo kan bukari ka sauran wurare na cewa kahin a yi haka ai ni ya gaya mana ba mu hoto ba da wata niyya sai haji ko amma ai bayani ya wakana da aka zo aka sauya tsari ya ce to yanzu wanda ya ɗauko niyyar haji ya maida ta umara ko ta maka a gaba insha Allah za mu ga a gaba zai kawo shi duk da nan ina ga kahin ya zai kaga masha Allah kenan yanzu zai ga abin da ya wakana kenan bayan an yi tawafi kewaya bakwai ka fara daga hajar aswad ka kare kewa ta bakwai za ka zo wajen mukam ibrahim ka yi sallah raka'a biyu a sallah raka'a biyu da yi ya karanta kuliyar kulul ahad to illa nan wani abin da ake rubuta wani abu ne ya samu aka samu damar yi a mukam ibrahim a yanzu abu ne mai wahalar gaske ka ce za ka iya samun hakan a cikin aikin hajji gaskiya kana da rizikin a taka kanka ko wuyanka tabbas dole da sauran da wurin cunkoso in ba an hada rarragiya ba kware ma a dai lokacin aikin hajji iya da wahala sai dai wasu na wasu shigi da baka wahala sai zo su yi ron su kewaye suka fi samun mu goma sai mu zo sai maka ron sai kai kare wannan ya shiga a mai ron da kai kurin tsaye sai ka kare ta gaba sai wannan tunda wannan wuri ne duka ko ina kana iya yi zuka man aka tafi tsayawa arfa na mace na tsaya nan ma duka arfa arfa ce haka mun zalifa ina wani wuraren eh nan an samu ba kumci nan yayi maka zo maka zo kuma ta mutane ka ka cunkoso a wurin haka ne bai dace ba dan da kun yi haka cin wannan sai kun ka cunkoso gaskiya an cunkoso ba karamin cunkoso ka ba kuma ka je ka samu matsala ma yanzu ya ce sun maraja ila rukun da ya kare raka'a biyu ta bayan tawafi sai ya koma wajen rukun na rukun rukunin wannan mai hajjar asawad da aka na kudin na rukun laimani na wanda ya saman ka'aba yadda in ka juyo ga wurin hajjar asawad ga rukun laimani wanda in kayo kwanan zaka nan na ka shi ana mai suna rukun amma zuwa rukun laimani ma ka ce rukun aka tsaka rukuni ana ni nan wajen hajjar asawad ko take anglican na wanda ake fara tawafi ki inda ya fara da ya kare da ya kare talashi raka'a biyu nan ya sake komowa ya sake kuma so mace fastasalama ya sake sumbanta shi yace summa kharaj ila safa kuma ya huta zuwa safa kenan nan ne za a fara safa da marwa falamma dana min safa da ya kusa gabu da safa sai karanta inna safa wal marwa min sha'irillah zuwa kashin wannan sabata ta manafla sunan alai zuwa kashin bayani kenan ya karanta inna safa wal min sha'irillah nan mai annabi yake kai hujja da ita ya karanta wannan inna safa wal marwa min sha'irillah da hujjal he yace abada bi abada Allah bi abada bi abada Allah bi zan hara da abinda Allah ya hara mai Allah ce inna safa wal marwa ta ce inna safa wal marwa Allah fara da safa da marwa min sha'irillah to kenan abin da nabi koyi da shi tunda Allah ya fara ambata safa ya ka marwa kenan ya fara sa'ayi daga safa zuwa marwa nan da naka dauka kenan tunda wurin duka ne kai da kawa ne an fara ga marwa shine ke tunda Allah abin da ya ambata safa ya fara ambata da agotarwa da cikin masu bulugun maram ya kawo ibudau bima bada Allahu bi lafazin da ya kawo ibudau bima bada Allahu bi wata ruwaya bata inganta ba ta ibudau kamar na umarnin ibudau na abin da ya ce kun abudau bima bada Allahu bi ko dan zan fara da abin da Allah ya fara me amurkin da abin da Allah ya fara iya yin safa da marwa wannan mas'ala ta zo a bulugun maram wasu kan rikice kanta me mas'ala a nan ina cikin zama magana kanka dan akwai da mas'ala ta mutum ta misali mai kawo ruwayan haji a cikin aikin rawalla a cikin mamar rawalla ka cikin mulkin mara ya kawo wannan lafazin tunda shi lafazin da kawo ibda'u ne amma abin da ke ni wannan tawilin da manzo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na fara ibadar wannan da safa aka kai marwa shi mai bulugun maram hafiz ibn hajar ya kawo can ruwaya a wancan wuri cikin babin arwalla kan hujjar tartib saboda jerantawa ne ya su tumi kawo wurin da ya suka su gane me kawo ruwaye aikin haji a wajen azan arwalla bai zake ba abu da ban zake bai kawo hira bala a ce bayani shi kuma da sai ya kawo ya kawo na ruwa ko ya kyale ya wuce mai bulugun maram to abin da ke kawo na ruwa da a wancan wurin ya kawo ta kawo hujja da tartib kenan Allah da ya fara fakasar rujuwa kuma ajiye gobe da mafi jago Allah ya fara huska da hannun kwa wasu da usukum ta kuma wajen kuma kafin kenan yadda Allah ya fara arwalla da magana ya fara ambatan huska da hannu da shawo kai ba ka fara da kaho ba shi ne hujjar shi a can ya kawo na ruwa a wurin kai shi mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci safa da marwa ta shi ma yadda Allah ya fara ambatan safa ni ma zan fara sa'ayina daga safa ta ko in je marwa shi ne ma'ana magana lokaci to lokaci ya kare اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته